الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام واجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام tun kamawan wannan wata muke zaman jaje amma wani daidai wannan lokacin ya fi tsanani saboda lokacin da ya fi tsananta ke tun daga rana mai kamata ta bakwai ga wata kuma in ce tun ran shida ma wanda ya nuna lalle an shirin yaƙi ne an zo da rundunoni sun rutsa da abi abdullahi hussein a dalilin karbala ranar bakwai kuma aka shiga tsakaninsa da ruwa wayannan kwanaki uku suka yi tsanani ran tara suka ya zama ainihin sun yanke kauna ga cewa wani taimako zai zo musu kuma makiya suka yi farin ciki da cewa ba su sa tsammanin akwai taimakon da zai zo ma abi abdullahi alaihi salam saboda kansu har sun farin ciki da wannan kuma ranar ƙarin rundunoni suka zo ya zama ranar kawai sun san batun kisa ne kawai za su kuma ya roƙe su su ba shi daman wannan dare duk da bushewan zukatansu sun ce e ba bambanci a ko yau ne cikin daren nan za a kashe shi ko gobe duk ɗaya ne saboda haka ana iya ba shi daren kila yana so ya sallar kuma dama abin da ya bi ake nan dalilin da ya sa bin ake ne ce Allah ya san yana shi mai son sallar saboda haka ya so dai wani wannan dare ya samu ya sallar hakan aka kwana wannan dare tsakanin mai tsayuwa yana karatu da mai ruku'u da sujada aka ke jin kamar gunjin zuma ana ta zikirori har gari ya waye kuma da gari ya waye aka shiga shirya rundunoni a ɓangarori biyu wanda imam alaihi salam da jama'a kaɗan mutum saba'in da bakwai ya raba rundunansa kashi biyu kawai ya sa maimana da maisa shi ya tsaya a kano da shi da iyalan gidansa sannan baya ya haka handaka ya sa wuta don karɓulo masa ta baya don ya fuskanci makiya ta ɓangare guda kawai to nan kuma ne ainihin suka ai- ai- aika aikan da suka yi yau a lissafin mu mu sha ɗaya ne amma a wasu bun- mafi mafi yawan duniya yau suke goma don dacewa da wannan ne ma mu yau ne muka yi mazaharorin ashura ɗin a- a- a ko'ina a faɗin ƙasar nan din ya zama ya yi bai ɗaya da sauran sassan duniya duk da na fahimci cewa wasu ma gobe za su wato a matsayin gobe ne goma a wurinsu amma mafi yawa yau ne goma ne to kuma kamar yadda ku sani wannan ah, wayannan muzaharorin ashura a yau an yi su a birane manya da ƙanana a ƙasar nan. ya fi na kudus wanda akan yi muzaharorin a wasu birane koma bayan wasu har haɗa wasu su tattaro a guguda su yi amma wannan ko'ina sun yi ƙanana da manyan birane don haka an yi muzaharorin ashura yau abinda ba zai gaza birni arba'in ba gari arba'in da an yi an yi an yi muzaharorin kuma ko'ina labarin ainihin abin al'ajabi ake aka aiko na tuɗaɗen mutane ainihin ya- bai- bai- yawa mai ban al'ajabi fiye da shekarun baya kuma ko'ina labarin ke to kuma duka an yi mazaharorin duka kam- duk- duk da safe ne kuma kafin a zuwa duk an yi an gama wanda na gama sun fara da- da- da da wurin gaske su ne na fatiskum wanda suka aiko sun fara tun wajen takwas kuma wajen sha ɗaya suka gama to kuma har ma eh, sun aiko da sakon sun kammala sai kuma wannan sakon ba batun waya ba batun ainihin abu ga sai suka aiko da wani sako ta buga waya cewa gashi na an ta daban yanzu nan bayan an gama an- ana tafiya ana komawa gida sai suka ta daban ce gashi nan sun sa bam yanzu ma ana shigowa da ah, ainihin waɗanda aka kashe da wanda aka raunata ne to sai kuma jim kaɗan kuma sai aka ce kuma da gashi nan ma sun buɗe wuta suna harbi gashi ma sun sun nufi kodiya suna harbi wuta ya zuwa yanzu tabbas sun kashe mutum 26 galibansu yara domin sun wurga bom ɗin ne a tsakiyar masu yin tamsiliya irin wanda su- suke misalta yaran gidan annabi din an kamo su to a- a kansu aka wurga bom ɗin. to kuma irin yaran gari duk sun bi su ɗuru suna kano saboda haka da yawan su ma yaran gari duk su dai su ma duk su da su yara saboda haka galibansu yara ne kuma mata bayan da suka wurga bom kuma sai suka bi da mota mai sulke suka shiga harba bin- da haka ha- ha- harbi to shi ma harbin sun yi barna fiye da na bom ɗin. saboda sun yi amfani da harsasai daban-daban cikin irin wanda suka amfani da su a nan zaria a lokacin kudus 'yan ƙanana masu kama da kudus to sun yi amfani da su sosai saboda haka ya zuwa yanzu s- suna da waɗanda aka harba suke da rai sun kai sun haura mutum 80 kuma suka je suka doda hanya wanda za a fita garin ballantana a kai mutane asibiti har nake ce musu lalle ta kudu yadda za a yi a kai ma- mutane asibiti a kai su dun shi har bindiga za ka ga mutum yana magana amma bayan wani lokaci zai cika tunda shi dalma ce kuma tana doda hanyar jini tana an, an, an harba ta ta ta fara narkewa in ta bi hanyar jini sai ta hana jinin guda kuma shi kenan sai mutum sai ga ya daina numfashi to shi shi wannan hmm? no da yake yanzu casualty din yana ta karuwa an ce 26 yanzu an ce man da ƙarin biyu saboda dama cikin waɗanda aka jijjima ciwo lalle akwai yiwuwar samun wasu sun ciccika awar ka ba mu san adadin abin da za a samu tun da kowane minti ana iya samun cin sauyi to a lokaci ya wannan abin da muka saba mukan yi adatan shine muna muzakaran abin da ya faru ne a ashewa jiya a yin da nake magana da ku nake cewa to wayannan mutanen sun ba mu wani aiki na da jiya sai na ɓannata lokaci na ina magana akan shirin da suke to yanzu kuma yanzu sun ba mu wani aiki maimakon mu zakan abin da ya faru yanzu sun ba mu wani aiki muna magana kuma abin da suka yi yanzu muna da gwamnati ta namun daji wild beasts gwamnatin wild beasts wanda abinda suka sa a gaba shine kisa kawai shi sojan nigeria ya ɗauka al'umman ƙasa su ne makiyansa kuma ya zo kisa kuma da magidantansu su ba su ɗauka mamu bin adam ba ne to barnan da suka yi shirin za su yi a zaria to ya yi nunnunka na fatusu domin muggan makaman da suka zo da shi nan ya nunnunka wani kuma mutanen da suka zo da wanda suka jibge har a yau musamman tun daga agwar hakkon gila duk sun sa sojoji masu ɗauke da fararen kaya sun fi yawan sojoji masu uniform na garin kuma sun zo da muggan makamai wanda su yi amfani da shi a nan garin ciki har da gas mai guba wanda da sun amfani da shi da shi ne farkon lokacin da aka yi amfani da gas mai guba a tarihin bil'adama a kan mutane wannan gas mai guba din an sa mutane za su shaƙa ne su mutu ba harbi ne za a yi ba da bindiga sun zo daga ciki da gas mai guba wannan ba karkai mamaki isra'ila ce da amerika ba sun ɗauka mutane nan bil'adama ba ne kila experiment suka so su yi suna da makami mai guba suna son su gaya zai yi ya kashe mutane suka ce a je a gwada shi akan shi'a masu ashura a gwada akan bakaken fata don ba su ɗauka mobil adama ba ne wani ya isa a cikinsu ya ce karya ne ba su zo da gas mai guba ba sun zo da gas mai guba kuma sun yi niyan jefa mana banda jami'ansu da suka baza kuma lalle har ya zuwa yau nan suna da niyan mummuna aikin da suka yi Allah ne ya fi ƙarfinsu na fitus kuma da suka yi kamar na nan shi ma sun yi gumu da bakinsu in za ka ji nake ya aka ce irin yadda suka saba dinnan privately sai su yi magana sai su yi magana da mutum wai sun ji daɗi sun ji ba su wai shugaban ƙasa bai ji daɗi abin da ya faru ba shege waye waye tura wane ne kwamandan soja in ba shi ba waye shugaban ƙasa kuma babban kwamandan soja kuma da saninsa wallahi sama su yana ma'o'yan nan ‘ya'yan birori da aladu aiki wai bai ji daɗi abin da ya faru da na ce to na ji da bai ji daɗi abin da ya faru ba mai yayi da aka yi na zane yau wata uku sai aka yi mene soo ku yana nan shi ya kwamandin ɗin aikin nan kuma sojojin da suka tursasa mutane suka kama mutum suka tursasa suka kashe suna nan har yanzu ba abin da aka yi musu mun ji labarin su isra'iliyawan da suka zo don su aiwatar da aikin sun wata biyar a nan zaria sannan suka bayan sallah babba suka bar gari saboda ba su iya cimma burinsu amma su ma'aikata sauran karnukan da suke masu aiki suna da tsinannu Gwam- gwam- gwamnatin namun daji ko ina a duniya ko da ka ƙi abu akwai yadda ake yi amma mu sunan ainihin banda ba su banda dabbanci ba su iya komai ba kisa kawai za su yi, zagayo har sun tambaye na bbc kila kun ji Sai suka ce ya wannan to ya ke ni ce "A to abin da ni na fahimta shine mutanen nan sun ɗauka hukumar ƙasar nan ta ɗauka za ta kashe mutane ne ko in ba ta so kuma za ta yi ta kisan ne har sai lokacin da mutane suka ɗago ya zama kisan ba zai yi ba don ko ina a duniya ana ashura sai ce to wai wai ko tsokana ce to ai ai ko da ma tsokana mai kawo soja cikin gari yana harbin mutane a ina ake wannan a duk duniyar nan So- she- soje je gari ya shiga kasan mutane me ya haɗa su soja da mutanen gari soja mayaƙi ne yana haɗuwa da mayaƙi dan uwansa ne hatta ko da rigima ake yi aka eh, so- 'yan sanda suka gayyace shi zai zama ƙarƙashin 'yan sanda ne ya taimaka musu a aikin 'yan sandanci amma wannan bindiga kawai aka zo da shi aka bom ma farko aka dandazon mutane aka wurga soja kuma ya buga ya wurga sannan kuma ya zo ya buɗe wuta yana kallon mutane yara ƙanana yana harbi wai yana yaƙi ne kuma kamar yadda suka yi rahoton nan na zare sun rubuta sun yaƙi ne wanda ya ya sa hannu su- ya ya- ya sa ran kaɗin brigadier general wannan in akwai standard army ko lance corporal bai cancanta ya zama ba kai bai ma kama kamar da wani ɗan eh, wa- wani da wa- cikin yan human rights nan da ya zo daga london yake cewa wannan bai cancanci ya zama yana soja ba amma rank din a nigeria brigadier general ya rubuta shi yaƙi yayi yayi kuma nasara har har har ya ɗibi ganima ya sami ganiman ambulance kuma ya kama fursunonin yaƙi guda shi goma sha uku da direban ambulance ɗin da 'yan medical eh, abin, eh, eh, medical association da suke ciki su ne aka kama wai su ne wai fursunonin yaƙi wai ya yi yaƙi ne su a wurinsu yaƙi suke da al'umman ƙasa akwai wanda ba su so za su kashe in sun kashe sun yi nasara ke kuma kamar yadda wani wani soja ya gaya ma dan uwa wani dan uwa yace ya ma yi kokin bindiga ya taɓe ta yace sai in harbe ka kuma ba abin da za ku illa ku yi rubutu su a wurin su ɗauka su kenan matukan kai ba kana da bin bindiga ne za ka harbe shi shi zai kashe ka ne kawai shi kenan kuma ki an riga an ba soja wannan fahimtar ta cewa shi yana faɗa da al'umman ƙasa ne wayannan mutanen yadda nake ganin su inda yanzu ne aka yi imam husaini barnan da za su yi zai wuce na wayancan yazidawa saboda su har har barnan da suke yi akwai wasu abubuwan da su- an san sun saba ma ƙa'idar larabci da ƙa- ƙa'idar al'adar balarabe domin kamar yadda ayatollah mutahari ya wani littafi wanda ya bayyana ab- abubuwa kamar 25 wanda ba a yi a jahiliya an yi su a karbala to wa cikin abin da aka sani ba a ta- ba a yin shi sam in ana yaƙi ba a san ana ana ana dimfalan yara ƙanana a harbe su amma abin da suka yi kenan anan yanzu suna kallo yara ne suna suka wurga musu bam bam a wurga a dandazon mutane namun daji wannan wannan dabbanci san bai dace a ce bil adama yi wannan aikin ba. wai kuma wai kuma wai kuma sojan Najeriya ne. to alhamdulillah wannan karon ma ba su isa su ce mana wata kungiya ce ta yi ba dama sukan ta nuna cewa su mus- su su- su musulmi su ne suke kisa suna da kungiya wanda ke kashe-kashe to alhamdulillah mun ga kungiyar a zare mun ga wani kuma a fatusko mun ga kungiyar musulmin nan mai kisa wanda ke kis- kashe mutane a north east a kan yan shi- a kan shi'a sai ta bayyana su wane ne don su da uniform su suke zuwa mun san kaga waɗannan su ne musulmin da suke kisan kai din ko ma wace irin ƙungiya aka kira su ko an ce musu islamic state ne ko icil ko shabab ko boko haram ƙungiya ce ƙwara ɗaya wanda amerika da isra'ila suka kaba suke ta'asa a doron ƙasa suka sami karnukansu suna musu aiki a ni abin ya kan bani al'ajib a ce kana kana da hankalinka wai don za a baka kuɗi kai ma nan birori da aladu aiki akan mutanenka namu na za su mutan kasan nan tana da complexity akwai waɗansu mutanen da wani sassa na wani kasan da suke ganin wasu da ke wani sashin wani kasan ba a matsayin abokanan gaba kuma suna ana suna hankoron su kashe su ma irin su dama akan nema su ba su ganin akwai wani akwai wani tausayi a zuciyarsu dangane da wannan ba su ganin ya haɗa komi da su kamar yadda musulmi na akili yake ce ma dan murjanata da kai dan amina ne kamar da kake cewa ba za ka yi haka don yana rayawan shi ma balarabe ne ba shi kuma har da cewa wai dan wai ibn musulmi ake dan aminsa ne wato dan uwansa ne shi ne ke ce ma da kai dan uwana ne ba za ka yi haka lalle ya tabbata shi ba abin da suka hada shi mugun makiyinsa ne ba su hada komai da shi akwai irin wannan amma ko ma a menene kamar yadda amirul mini ya rubuta ma malikar ashtar ahad zuwa misra sai da ya ce kowane mutum ka gani in ma dan uwanka ne a addini ko abokinka a halitta mu kuma haka muke kallon mutum ko kai dan uwanmu ne addini ko kuma Allah da mu da kai duk mutane ne Allah ya halicce mu ba mu da wannan busasshen zuciya da ƙeya da muke ganin cewa in kai baka fito daga ɓangaren mu ba ko jinsin mu ba ya kamata ka mutu ba mu da wannan tunani amma mun san wasu suna da irin wannan ko kana maganar su zaka cewa suna da tunanin cewa in baka bullo daga jinsin su ba sunanka abokin gaban da za a kashe wannan kuma shine ainihin ɗabi'a ta dabba sosai dabbanci kenan sosai wadda dabba take ganin ɗaya wanda ta fito daga wani bangare a matsayin abokiyar gaba ko wanda za ka shi dan adam da aka samu hankali wannan ya saba ɗabi'ansa ya saba ɗabi'an mutum wanda yake da hankali wanda yake iya samun ƙiyam akhlaqi wa'insu standard da za a cewa za a iya auna wa'ansu abu a ce wannan daidai ne wannan ba daidai ba wanda dabba ba ruwanta da wannan dabba kawai in ta ga bako sunansa abokin ga amma ko dabba tana samun unsu hatta dabbobin da ake ganin su aini ake ganin su a matsayin su mafaɗata ne sukan saba da mutum amma wannan mutane wannan aikin ba za mu iya fahimta hankali ba zai iya taɓa auna shi to yanzu ban san me za su ce ba yanzu yanzu da wani wace kalma za su yi magana a yanzu a irin wannan ta'asa wanda za a zo dandazon mutane ana kallon su a wurga musu bam a buɗe musu wuta to a zo a ce mana mene a ce kuskure ne wanda suka yi na zariya fasannin tsararren abu ne sun kashe mutanen da suka san su da sunayensu ne sun ce ina wane ne ina wane suka suka suka azabta har zuwa mutuwa yanzu yanzu mutane suka gum da bakinsu har ya zuwa yanzu babu ko jumla kwara ɗaya ko rubutacciya ko ambato da baka da ya fito daga gwamnatin kasar ko majalisa da ake ce akwai majalisa hatta majalisar da ke wakiltar wannan area din bai magana a majalisa akan wannan saboda bai ga abin ya shafe ba su fuska saboda tabbatan cewa hukuma ke yi kuma wasa ganin komai ya shafe su kowa aka kowa aka bashi wani matsayi ana ana manna mishi wani abu shikenan sai ya shiru komai ake to kuma gashi sun maimaita har da cewa za a ga za a ga irin wannan bai sake aukuwa ba to gashi sun so su maimaita wanda ya fi muni a zaria allah ne ya kiyaye domin mugun shirin da suka yi da sun wurga gas mai guba da labarin zai bambanta kuma har yanzu ba sun bar garin nan ba ne sun dai janye jiki ne don sun shigo ne da da nufin wannan aiki da kuma sun shigo da ɗaiɗai da ɗaiɗai suka haɗu sannan suka bazu yau a garin shi ma da ɗaiɗai ɗaiɗai an- an taɓa- an- an taɓa wani abu ya auku hannun bisa ɗin kamar wancan suna nuna kamar haɗari ne kamar soja ne ya zo zai wuce wai sai ya buɗe wuta a nan ba ni tsararren abu ne to shi ma wannan abin da suka yi na- na- na- na fito su kuma tsararren abu ne ko da gani sai dai duk bayan sun yi aika-aikan da sukan yi sukan gane gane cewa sun dai yi amma ba su huce bakin cikinsu ba don bakin cikin zai karu ne kuma ba su iya cimma wani buri ba ban ga wani buri suka ci akan kashe mata da yara ba. matan ma galiban su yara ƙanana to gare mu wannan sai mu ce ya zama dama ya zo ba- ya zo daidai lokacin da muke jajen an kashe tsarkakan bayi waɗanda mu muke ɗaukan koyarwarmu daga gare su wadda su kuma su ne abin kwafanmu abi abdullahi hussein alaihi salam wanda shugabanmu ne jagoranmu ne uban shugabanninmu da tsarkakan iyalan gidansa iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. da kuma sahabbansa gwaraza wanda suka tsaya kyam a- a- a- a tab- a- a tabarkin Allah har suka ga har su- har suka cika ya zama wannan si- wannan ya zama na abin koyi abin alfaharinmu ya zama kuma a daidai lokacin da muke jajanta abin da ya faru da su a daidai lokacin su kuma waɗannan suke tunanin to su ma za su yi mana irin abin da aka yi mawayancan ko ma fiye saboda ga wancan lokacin ah, duk da mun sun sun saba ƙa'idan yaƙi amma sun karɓi fito na fito ya zuwa wani mikilari ba wani sahabin ah, imam hussein ko kuma yan iyalan gidanta iyalan gidansu da suka fito ba ba tare da sun yi mubaraza ba sai sun yi mubaraza ne kwamandan su yakan ce ya kuke za ku kuna son ya ƙara kawo ku ne ku yi- ku dira masa gaba ɗaya mana sannan su yi- su tattaro su yi kansu amma ba a- ba a sami mutum ɗaya da ya gaba da gaba da wani a ɓangaren imam husaini wancan ya kashe shi ba sai dai ya zamana ya ya shi ne muhimmin wanda ko ainihin su- bayan sun fafata ya kashe da wani ƙarshe ya zama wani ko shi ya rawan tashi sannan suka yi masa taron dangi lokacin ba su mallaki miyagun makamai irin yadda na yanzu suka mallaka ba ba masu- masu- ba masu- ba su mallaki bindigan da za a harba ta daga nesa ba ba su mallaki bam da ake harba shi daga nesa ba Ku- ku ku kaddara mini lokaci wanda wanda suke harba kibiyoyin nan da suna da bam yanzu mai a wannan lokacin mai za su yi da shi suka harba tun ba za mu taɓa sawwala ko da da tunaninmu wani mugu komin muguntansa zai tunanin zai wurga bam a dandazon mutane amma yau gashi mun a yau an yi- an yi haka to wayannan tsinannun suna ta fitowa da kalolinsu tsinannun jiya tsinannun yau a ranar wancan juma'a wanda ya ba da hudu ba a a masallacin tehran na juma'a yake cewa a yau ƙasan america united states da ƙasar ingila uk kamar da suka fi son a kira su us da uk da kuma wannan haramtacciyar ƙasa ya ba ta halas ba da suka kirkiro suka samu suna isra'ila to su yau suke alamta yazidu su ne yazidun wannan lokaci to in ma wani bai gani ba mu mun gani zahira ga karnukan su ke mulki su suka sa kowane kare an zo an aje shi an ba shi abin da ya dame shi in kura ne a tara tsarin kashe ta lasa ya abi a sa shi ya komi karnukansu kawai an dan karkare a juya a sarrafa shi yadda ya ga dama sunan shi ne kawai gashi nan hoto amma shi za a ɗora mas'uliya shi yasa kuma in muka tsaya muna magana kan dangane da wa'ancan entity ɗin yazirin da ba mu gani ba ai mun ga wa'anda su karnukan da su kasa saboda ka karnukan su za mu ɗora malaki su da shi yasa ma wa'ancan ba su damu ba don su ba su damu suna ganin cewa consequences ɗin ba a kansu yake ba san ba su damu da abin da suke yi saboda suna ganin in ma an taso ai ba kan za a yi za a za a yi kan karen da suka sa ni shi ko kare ba yana da wani matsayi ne ba wurin su in sun sa wani kare sun cire su kawai in su mutane suna cewa wayo wayo ba mu san wannan sun cire wannan sa musu amma wannan yadda na fahimta ainihin ba yana nufin wai sun yadda wai abin nan da suka yi wai suna nufin wai sun yi shi ne za su za su wai da nufin wai sun za su fasa ba da suna da sun za su fasa ne da da suka yi na zare da ba su maimaita ba da kuma ba su dawo zare da nufin za su sake za ki fasa sake sai gashi sun zawo dawo zare da mugun shiri da ya wuce wancan Allah ta'ala ne ya fi karfin su amma sun yi niyya sun gwada mana da gaske suke sun ga kuma an riga an san mummunan shirin nasu don wasu jaridu a yau ma sun ɗauke shi kwayar cewa an yi ninyan yau ana ashura a zaria za a auka masa kuma an shigo da sojoji saboda wani ganin haka nan sun ga an riga an sanar kafin ma su su aika sun ji an kuma sun san lalle an san bayani sannan kuma da addu'o'i da aka yi ta yi a kansu amma duk da haka har ya zuwa har ya zuwa wajen azuhur ɗin nan shirin suna sai kuma na fatus kuma yanzu ya zama labaran duniya da yake in za su yi ta'asan su ba su tunanin abin da zai biyo baya to su magidantan su ba su damu ba don suna ganin cewa in wani abu ma ya taso rigima ce za ta zama a ƙasar nan ko tsakanin wani bangare da wani bangare ko tsakanin wani addini da wani addini ko tsakanin ba abin da dame su amma ni karen yana bani mamaki na ji kai kare na karkace na zagi kam za ka sha tunda kai ka iya kisa in iyakan da za ka yi za ka kashe ni kar mutum ya ce balle da ya na san mutum kare ne in ce masa mala ko in ce masa sa ko in ce masa tip ko janar karnuka kawai ba su wuce haka nan ba illa iyaka kisa ne dama kun fara ni da kuka kashe man yaya wanda wasu na shekaru na ya nunka nasu so uku ballantana ni da na tsufa ni ina ganin a ce kai kaya da zama kare ka zama kare kana kashe mutanenka kana ma wani aiki wai ya baka matsayi baka tunanin in ba baka san lahira ba mukaddara ma baka ɗauka akwai lahira ba iyakanta duniya baka kai mutane ai sukan so ya zama sun bar kyakkyawan suna ko ko a duniya din akwai a duniya na akwai mutane da yawa sukan yi abu domin su sami kyakkyawan ambato bayan su din yanzu ana ana yaban gwaraza wanda suka wuce kuma 'ya'yansu na alfahari su 'ya'yansu ne duk wani gwarzo za ka ga idan wani idan akwai wani jinin gwarzo ne za ka yana alfahari shi jikan wane saboda haka ko da yake shi wancan ya yi gwarzantakansa ya wuce to amma har yanzu ba a manta da shi ba ana yaba masa kuma 'ya'yansa suna cin gajiyan gwarzantaka to kai yanzu mai kake tsammani a nan gaba idan al'umman nan labar da al'umman nan za ta wanzu don ba share ta za a yi dole kitanin ba da ba nuna kitanin zai zo ya share bil'adama ne a nan ya zama ba su samsam saboda haka za a wanzar da tarihi to kai wannan kana tsammanin kai wani irin tarihi za ka wanzar na taɓa ganin wani program a talabishin aka nuna sha na iran muhammad zafar fadawi yana magana kuma da ingilishi da ingilishi yake magana saboda ka zan iya fahimtar mai yake cewa ba an fassara min bai ba an fassara ba ne ya ce me zan ɗauka ya zuwa kabari ban da guntun farin kyalle abinda zan bari shine tarihi ni kaɗai nake magana yana kallon wani ce a ashe ka san da wannan kai tsayen da kai yanzu tsayatakun da ya yi mai ake tunawa da shi da wannan abita ya bar da mu ya bar mummunan tarihi mummunan tarihin da ainihin ‘ya'yansa suka yi ta kunyan tarihin sun ɗauka ko wata rana za su dawo da martabansu da matsayinsu ta kai ma ‘yarsa babba ta sha kwayoyi ne ta mutu a wani hotel a faransa kuma 'yan shekarun baya ɗansa ya ɗauki takobi a bambin diga ya ɗora a kansa ya ja wanda shi ya fi kama da shi saboda sun ga cewa ba su da wani mustaƙaba kullum suna sa tsammanin magidantar nasu za su dawo musu da mulkinsu sun fidda mulkin ya tafi sun bar mummunan tarihi a baya ba ubansu ya bar musu mummunan tarihi yanzu nan gaba in mutum jikan wannan ne ba zai yadda a sani ba to haka haka haka duk wanda ya zama karen amerika da isra'ila a ƙasar nan ya sani cewa in shi yanzu ya ci ya sha da mai sha'awa daga mai sha'awan giyan kwakwa sai mai sha'awan sukuwa a bayan samari doke ya yi wannan kai sukuwanka a kan samari iyakanta ke ka wuce abin da ya dame ka ke ko ka sha giyan kwakwa ban ka sha ka wuce amma nan gaba za a tuna ka za kuma ambace ka da wannan ta'asan da ka yi da barnan da kai kamar yadda yanzu muke tuna barnan da ya zuyi da yi yau ya yi da shekara sama da dubu da ɗari uku amma yanzu ba a manta ba haka kai ma ba za a manta da ɓarnan da kai ba kuma za a tsine maka kuma bayan za a yi wani mani jininka ya tinƙaho da kai don a nan ƙasa nan ƙasa in ta wanzu duk wani wanda yake da jinin waɗannan karnuka sai ya tsine musu za a karɓe shi a ƙasa kuma ka tabbatar da yawa sai sun canza sane sai an ce musu kuna dangantaka sai ka ji mutum ya ce bai dangantaka da to kowannan ba zai dame ka ba kana kila sun ɗauka iyakanta kenan kwana biyu za kuma sun ɗauka tarihi ana iya canza cikin kwana biyu kuma sun ɗauka kila kashe-kashen nan da suke yi zai iya murguɗa tarihi cikin gajeren lokaci kila sun ɗauka mulki ne za su kafa bari ma wani irin mulki don Allah daula ce dinasti ne gidan sarauta ne jam'iyya wanda ake buga badurjira a ce an kawar da ita bata ko kabila ke mulki a ƙasar don wasu ɗauka wani ɓangare ke mulki a ƙasar in ɓangare ne to zai iya koma wani ɓangaren ko jam'iyya ce jam'iyya wace jam'iyya me ra'ayin jam'iyya akan me ta tsoro wayannan fifofi din ne wanda ke kwana biyu shi kenan yau fifofi nawa ne ma mu ka gani mu a rayuwarmu tun a jamhuriyar farko tun ma har ya zuwa yanzu an yi jam'iyoyi nawa wanda suke an ma manta da alaminsu to me kake karewa ko ko shikenan iyaka yanzu kana da rai kafin ka mutu mukamin da ka samu kake ci kake sha shikenan abin da ya dame ka ya zuwa ainihin lokacin da za a kawar da kai a mukamin ma kana da rai domin in shugaban ƙasa ne shugabannin ƙasa yanzu guda nawa ne wanda ba su mutu ba suke da rai suna nan suna nan suna yin shugabannin ƙasa ballantana soja ko ɗan sanda da ya ritaya guda nawa ne yanzu yake garari ba tare da mai gadi ba Allah ya hali tarihi ne ke maimaita kansa so, okay, karatun tarihin da muke yanzu kuma suna gwada mana yanzu ma ai bai canza ba yanzu abin nan da kuke karantawa na ta'asan da aka yi a karbala abin da suke nuna mana shine to bai sake zane ba a yau ma akwai yazid kamar yadda yake a yau ma akwai hussein cikin abubuwan da aka gani bayan na fito su ya dauke min hankali na ce dama kullum waɗannan tsinanin sai su ba mu wani aiki na daban ba dabarun su ba mu wani aiki na daban da ga wani maganar mu kai tun jiya na ɗauko mana bayani da kashin farko na ce za mu ci gaba yau sannan kuma da kawo kashi na biyu na ce to gashi kuma waɗannan mutane sun ba mu wani aiki na daban dole in yi bayani don mutanen da gaske suke za su auka ma ashura gobe sai suka ɗauke mu wannan bai amma yau abin da aka gani a ƙasar nan lallai sauyi ne da dole dole na san duk bai zide lallai hankalinsa zai tashi amma idan mutum ya la'akari kamar abin da mutanen jos suka gani mutanen jos a yau da suka yi muzaharan ashura da duk mutumin da ke jos ya ɗaga kansa sama ya kuma ga rubutu dara-dara wanda ya rubuta ya Hussein. kamar yadda rubutu ya nuna sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma har wala yau ya nuna fuska hoto sosai na fuska zaka iya ganin fuskan mutum ne har da rawani duk sun gani yau kuma wannan ya sa waɗansu mutane wanda da ake kiransu 'yan ƙungiya an yi muzaharar ashura yau da su da yawa suka shiga muzaharar ashura to kuma labarin kenan ko a ina ba a taɓa ganin ainihin dandazon ashura kamar irin na bana ba ba nan kasan ba haka yake a ko'ina irin shigen wannan misalin na an ce ainihin a garin ringim shi ma ainihin waɗansu 'yan ƙungiya sun taɓaɓatu suna cewa ya husaini da shi a 'yan shi a kamar da suke cewa ya husaini da 'yan shi a suke cewa shirka ne ya za ka ce ya husaini yana suna bauta ma husaini kenan to shi ma sai sama ta tsaya da rubutun ya Hussein ya yi awa uku cur wannan ya nuna ita ma sama mushiraka ce ana ji an ce wasu 'yan irin kungiyar nan da suke kiran kansu ko isil ne a shekarun ba a shekaman shekara biyu da suka wuce ko ba ka biyu ba da suka wuce a syria su ma sun yi slogan sun ce labbai ka ya ma'awaya in wani ya isa ya hau sama ya rubuta mana na wani da ya ga irin wannan rubutun ya ce don wasu sun ce wai shi a technology ne wai shi a technology haka wani wani suka ce da suka gani wani ya gani ya ce shi ya tabbatar wannan rubutu ne Allah ya yi ya tabbatar Allah ya wannan rubutu ba ya tabbatar ba wani dan shi'a ne ya hau ya rubuta ba kuma ya tabbatar da gaske to ka san mutum ita fama ta gunin ayatu wannan zuru an ƙomin layo minu wasu wanda za su ƙe ƙasa ƙasa su nuna suna cewa gashi dai sun gani amma ba su amma kamar wanda nake ga muku na Jos ya sa ainihin ya ɗauki hankalin mutane da dama to ina ga na na ringin bayan mutanen sun ce eh, ya- ya Hussein shirka ne da suka yau ya Hussein ya bayyana ya daɗe to su ma su- jama'a suka ce to an raba gaddam ashe ya Hussein ba shirka ba ba mu san ta ina ya zama shirka ba domin talbiya ne talbiya ne yana nufin Hussein ya yi kira ke yana nufin Hussein ya yi kira kenan kuma an ansa masa kira Wani- wani kira- kiran da imam Hussein ya yi lokacin da aka rutsa da shi ba kowa da ke taimako- da zai taimake shi ne halmin nasirin yansuruna wannan talbiyan wannan talbiyan da bai samu ba don ba wanda ya iya taimaka masa shine yau yake samu kuma da wannan talbiya ne sahibul asr wa zaman da in ya zo da shi'ar ɗinsa zai zama ya da taratul husayn ɗaukan fansan husayn da shi ne ainihin ima- imam hadi ajalallahu farajahu zai canza duniyan nan wanda yake nufin yanzu talbiyan an samu Hussein akwai ma'awan fatan mu shine Allah ya gaggauta bayanan wanda da bayanansa ne za a kai ga mafita muna kuma fatan Allah ta'ala ya rahama ga muminai ya tausaya mana kar ya dora mana abin da ba za mu iya ɗauka ba muna kuma roƙon Allah ta'ala ya tsine ma yazidawa na jiya da na yau muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi shahadan yan uwanmu da aka kashe a Fatusko yanzu ba mu sai zuwa yanzu ba mu san adadin su ba muna fata Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai ya kuma tada su tare da shahidan Karbala ya ba su ceton Imam Hussein muna kuma roƙon Allah ta'ala ya tsine ma waɗanda suka yi harbin da waɗanda suka sa aka yi harbin da karnukansu da iyayen gidan na iyayen gidan nasu tun na yanzu har zuwa na sama mun san cewa lallai a nan karnukan amerika da isra'ila ne da ingila su ne kuma karnukan sun misultu ne a gwamnatin ƙasar nan alatsi ne ma gwamnatin ƙasar nan alatsi ne ma duk mai goyon bayan gwamnatin ƙasar nan wannan sarki ya kawo ga- ya kawo ya ƙargauta kawo mummunan ƙarshen wannan gwamnati da duk ma'abutanta Allah ya tsine musu kamar yadda ya tsine mai fir'auna ya tsine musu kamar yadda ya tsine mai hamana ya tsine musu kamar yadda ya tsine mai yazidu sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib
Aroma,